الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna mika godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo rayuwarku wannan rana mai albarka ta juma'a da ran asabat muka haɗa wannan majalisi mai albarka don jin fassara da ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba muna karatu cikin suratul an'am za mu tashi insha Allah aya ta 108 muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka ina tsammani yau zai zama ɗaya ne ga watan sha'aban shekara ta 1446 Allah ya kai rayuwarmu mako guda kamar yanzu kenan muna ɗaya ga watan ramadan ma'ana wata guda ko? ubangiji Allah ka riskar da mu ramadan ka kuma sadar da mu da dukkan alkhairan da ka tara a cikin watan malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون
نعم ayar da ta gabata Allah subhanahu ta'ala ya ambata mana cewa da Allah ya ga dama waɗanda suke shirka ba za su yi shirka ba kuma Allah ta'ala bai sanya manzon Allah ya zamanto mai tsaro a kansu ba ya tarsasa su wajen bin Allah dole ko kuma ya zama mai sakamako a kan ayyukansu ma Allah ya aike shi ne a matsayin manzo mai isar da sako ثم خاطب تعالى المؤمنين da Allah ya amalu shay'an yusi'u ila aqidatihim sannan sai Allah ta'ala yayi batu ga mu'minai kada fa su yi wani abu wanda zai muna nama addininsu wato kada su zamanto a kuka kenan bishiyar kuka mai jawo waɗanta abin nan menene dan kuka kasu zamanto 'ya'yan kuka bai jawo wasu jifa ko to kasa aikata wani abu wanda aikata abun zai sabbaba a cutar da addinin musulunci ko a muzanta musulunci ta janibinsu kasi haka su iya bakin ƙoƙarinsu wajen mu'amala da waɗanda ba su ba su tsaya a farfajiyar shari'a kasi zarfafiya zarfafiya wadda za ta iya sabbabawa a cutar da addinin musulunci ko a muzanta addinin musulunci ko abin da ya kama da haka kada su shine Allah ta'ala ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah kada ku zage abinda suke bautawa baicin Allah din nan ma'ana yad'una ay ya'buduna ko ana nufi alihatahum kar ku zage gumakansu waɗanda suke bautawa baicin Allah nan ai la tasubbul asnam kada ku zagi gumaka domin in kuka zagi gumaka girman da suke ba wa gumaka zai sabbaba su masu yi ramuwa fayasubbullaha adwan da ghayr ilmi wannan sai ya sanya fa'un din nan sababiyya ce ai a dalilin haka su ma sai su zagi Allah ai fayasubba abiduha masu bota gumaka sai su ji zafi sai su zagi Allah su ma adwan saboda ƙetare iyaka itida'an wa zulma saboda ƙetare iyaka da zalunci bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba ai jahalan minhum billahi saboda sun jahilci Allah din kai ne ka san girman Allah su ba su sani ba za su iya zagan abin da kake gani mai daraja ne don haka ana so in kana mu'amala da waɗanda suke ba musulmi ba abinda suke girmamawa kar ka musanta musu shi ba cewa aka ce ka girmama abinda suke girmamawa tare da su ba amma abinda suke girmamawa kaga suna girmamawa to ka sha huruminka kar ka musanta musu wannan abin ballantana wannan ya sabbaba su kuma su zage naka addinin ko su musanta naka addini to shine Allah subhanahu wataala ya hana haka ai kowa nasa ya sani shi wanda yake bautar ko me yake bautawa shi yadda kake ganin girman ubangiji haka shi ma yake ganin girman abin bautarsa da haka idan ka zagi abin bautarsa shi fa gani zai yi kamar yadda kai zaka jin an zagi ubangiji haka shi ma zai ji da haka shi ma sai mai da martani sai yayi kaga yanzu kai ne ka aikata wani abin da bai dace ba saboda zagin abin da suke bautawa ba abu ne wanda aka maka umarni a shari'ar ka ba ba ce kamar ka zagi abin da suke bunzanta musulunci ba addinin zagi ba ne abin da ake bukata shine ka tsaida musu hujja su fahimci abin da suke bauta wannan fa bai cancanci bauta ba ka nuna su ne suka yi wauta kar ka jingina wautar da abin bautar tasu ya fi sauki in har za su maida ma kaga kai ma a kanka za su mayar to ya fi sauki a kanka nuna abin da suke bautawan ka muzanta shi da lafazin da zai fusatar da su wata rana da jimawa mun tafi wa'azi wa'azi na izala aka je jos a nan ne za a yi wasan da daɗewa ne tun izala tana haɗa waje guda to lokacin muna 'yan matasa haka samari masu ƙananan shekaru mu ma lokacin ba san ciwon kanmu sosai ba imana to sai aka je inda aka sauka shi kusa da wata katuwar majami'a ne ba a sani ba shi kenan wasu daga ciki an fita mota sai suka je suke bawali a wajen sai wani daga cikin mutanen majami'a sai ya fito sai ta da fada ya za a zo nan wajen ai kaza ai kaza to maimakon a ba su haƙuri kawai sai mu ma sai wasu aka fusata da aka fusata sai mutumin da yake magana ɗin sai ana masa magana da kaushi akwai wani daga cikin ba zan ambaci sunansa ba Allah ya ji kansa ya rasu sai yana kausa ma wancan din yana nuna mai ya tsaya yana kausa masa sai wani daga cikin mutanen majami'ar dama sun fito ba shi kadai ba wasu sun biyo shi daga baya sai suka ce kai ka san wannan da wa kake magana kuwa sai suna nuna shi wanda ake kausa har can ka san wannan ko shi wane ne shi ne sakataren cocin nan ba kaga shi sakataren coci ne ma babban mutum ne ya za a daga kawusa za masa magana yadda ya faɗa abin abin sai ba da ya ce shi ne sakataren cocin nan ba duk kuwa sai tun tsirai dariya shi kuma wancan da ake magana sai ce kaji banzan ma sai ƙara wani a kan to dai sai da aka zo aka shiga tsakani dan sauran kaɗan a fitina eh kaga shi sakataren coci ma ba karami ba ne to ya za ka ji kai yanzu limaminka idan ya zo yana magana wani ya zo muku bawali a farfajiyan nan kuka zo kuna masa magana kuma ba addinin ku ɗaya ba liman ya zo yana masa magana shi kenan sai kausasa ko alaran ma ya zo yana masa magana sai kausasa masa harci ai kai ma za ka ji ba daɗi ko to ai ka ji wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi kada ku zagi wadancan da suke bautawa baicin Allah din nan fa yasubbu Allah adwan bi ghairi ilmin ballantana wannan yasa su zagi Allah bisa ƙetare iyaka da zalunci ba tare da ilimi ba Allah ce kazalika ai kama zayyana li haula imahum alayhi kaman wancan ma'ana yadda aka kawatawa waɗanda suke kafiran nan abinda suke kansa na bautar wani Allah zayyana li kulli ummatin amalahum muke kawatawa kowace al'umma irin aikin su min alkhair wa shar imma na alheri ne ko na shar fa atawu sai su zakke masa kowa da yake kan wata turba haka zaka ga ya rike abin sa kullun ya'malu ala shakilati wa rabbuka a'lamu biman huwa ahda sabila kowa akan abin da ya gamsu da shi tafarkinsa akan haka yake aiki kuma gani yake hakan daidai ne hakan yake na ganin daidai ne yanzu mai bautar saniya ma a indiya gani yake bautar saniyan daidai ne an kawata masa wannan din shine da dai yanzu dan Allah ya kuke ga ake da masu maulidi irin wannan abin da ake ta yin nan duk yayin bayanin da zake wani ba zai gamsu ba wallahi gani yake daidai ne akwai wanda sun san ba daidai bane amma mafi yawa gani suke daidai ne kuma san annabin ne za a ce ba daidai ba to zayyana li kulli ummatin amalahu min alkhair wa shar fa atawhu shi yasa kullum qur'ani da yace a mujadala sai aka ce wala tujadilu ahadal kitabi illa billati hiya ahsan kada kai hujjatatteniya da waɗanda aka ba wa littafi sai da abin da yake mafi kyau ma'ana sai ka riki wani dalili ka riki hujja ba a so kai magana kawai magana ta zube a'a magana wacce take mafi kyawu da hujja da usulubin da za su iya fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine farkon wanda ya so muqabala da ahlul kitabai yayi muqabala da su yayi muqabala da malaman yahudawa idan suka zo suka faɗa abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye su ya ce me kuka samu cikin littafin ku a cikin qadiyar da ta faru na Rajab wasu suka je suka yi zina a Khaibar sai suka ke zuwa gun malaman su saboda sun san in sun je gun malaman su tunda ma'aurata ne abin da ke cikin attaura a jefe su ne su kuma suna son waskewa to sai suka ce ma ‘yan uwansu da suke banun nabir suke kusa da madina da su da banu kuraiza lokacin kafin a yi jilabin banun nabir a kore su sai suka ambata musu cewa ku tambayi wani abul ƙasi wai annabi ku tambaya mana menene hukuncin mutane ma'aurata da suka yi zina ba fi yadda suka yi da shi ba wai suna so wala Allah za a samu sassauki ne hukuncin da ba na kisa ba sai ce to shi kenan ya mana sai su koma ya ce ai an musu hukunci an musu hukunci to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a saukar masa doka dangane da ita ba rajamu ba ba a saukar masa doka dangane da ita ba lokacin mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sai ce da aka kawo sai ce a kira malaman yahudawa sai da aka kira su sai ce mai kuka samu a cikin littafin ku at-taura dangane da waɗanda suka yi zina ma'aurata sai suka ce abinda muka gani a cikin littafinmu shine mu tozarta su kunyatar da su a cikin jama'a a ɗan mamake su ce mutanen banza ku tafi ku ba mu waje irin wannan wai suka samu suna faɗin haka abdullahi ibn salam shi kuma yana rakube don baya so su gan shi ya ji me za su faɗa suna faɗin haka sai ya fito shi kuma ya musulunta lokacin sai ce kazabtu ƙarya kuke yi wa inna fiha rajam abin da ke cikin ta rajamu ne to kaga a lokacin sai aka ce a kawo littafin da aka kawo littafin sai annabi ce to ku karanta tunda babban littafi ne ba irin namu karamin rubutu ba rubutu ne gwara-gwara a cikin fata wani haka ya danne ana karantawa ana karantawa zai tsallake sadarar da take rajum ya tsora hannunsa a kai sai abdullahi ibn salam ya ce ɗauki hannunka da ya ɗauki hannunsa ya ce karanta wajen sai ya karanta da kansa sai ga shi rajamu ne a wajen sai ce to kaga ita ce a cikin attaura ko ba yadda za a yi sun ce suke da littafi annabi ba annabin gaske ba ne kuma yanzu ga shi an kawo littafin kuma littafin a gabansu ga hujja su da kansu sun karanta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a musu rajamu aje a jefe su shine abinda at-taura ta faɗa to kaga yanzu ana an musu me sai ka sai da zake muƙabala da su an musu gaban kura baya su yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa basira da hikima sai ce aje a musu rajamu abinda at-taura ta faɗa yanzu idan suka ce kada a yi rajamu kaga hujja ta tabbata abinda qur'ani yake faɗa dama suna imani da sashe ne su watsar da sashe in kuma suka yi shiru baki alaikum akan su nuna cogen su masu yadda da taura ne kaga nan kuma an aiwatar dai da hukuncin da Allah ke so sai aka je aka jefe su ai shikenan sai su koma kai bara suna ta tsegumi da su da banin nadir suna zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an kashe musu yan uwa ba fa shi ya gayyato su ba to shine sai Allah ta'ala ya ambata masa gaba gaba irin wannan uslubin a riƙa binsa wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan sai abin da yake mafi kyau shine mafi kyau in har bakka da hujja a hannunka karke hujjatatteniya da su to me yasa ana waje aka kebe ahlal kitabain su kadai saboda ahlul kitabin su suke da reference su suke da abin da ake komawa kansa suna da attaura suna da linjila kuma sun ce sun yi imani da attaura sun imani da linjila don haka idan ka kafa musu hujja da attaura da linjila yanzu za ka kada su tunda sun ce shi suka yadda da shi ba ƙur'ani ba amma waɗanda suke mushrikai fa su ba su da littafi shi yasa ba ambace su ba ba su da littafi to shi sai kaga usulumin da qur'ani yake bi ana ka musu hujja ce aqliya ai hujja ta kasu kashi bi akwai hujja naqliya akwai aqliya to ahlul kitabai hujja naqliya ake tafiyar da su domin su suna tutiya suna da littafi su kuma wanda suke mushrikai awam su sai aka musu hujja aqliya ita ake buge su da ita logic shi saka in an samu wani meeting point to nan da yabon bugewa yanzu kaga muqabala da wanda yake ɗan ɗariƙa sai tafi maka sauƙi akan muƙabala da ɗan shi'a saboda ɗan ɗariƙa tana da mahaɗa ya yadda da littafan da ka yadda da su ya yadda da manyan mutanen da ka yadda da su shi kuma ɗan shi'a bai yadda ba to shi saka shi ma tun da har yana da wani abu da ya rike ko wani sashe da ya yi cogen ya yadda da shi a cikin ƙur'anin to sai ka koma da shi ta wannan gefen so shi guda biyu za ka hada ka hada da nakalu ka hada da akal sai ka hada da logic in baka da logic karka yi mukabala da yan shi'a ita nan nune Allah ka shirar da to Allah ta'ala ce ka zalika zayyana da kulli ummatin amalau kamar haka nan ne aka kawata wa kowace al'umma irin aikin da suke yi ko dai na alheri ko na sharri sai su zake masa thumma ila rabbihim marji'uhum Allah ce sannan zuwa ga ubangijinsu kuma makoma su take fil akhirati a ranar lahira fa yunabbi'uhum sai Allah ya ba su labari bima kanu ya'malun da abin da suka kasance suna aikatawa fa yajazihim bihi sai Allah ya musu sakamako da shi Allah ta'ala ce wa aqsamu billahi jahada aymanihim sai suka rantse da Allah su kuffaru makkata kafiran ƙuraishawa suka rantse da Allah jahada aimani iya matuƙar rantsuwarsu ai gayata ijtihadihim fiha matuƙar yadda za su dage da ƙoƙari wajen yin rantsuwa suna cewa la in ja'atuhum ayatu wallahi idan har wata aya ta zo masa ta zo musu daga wajen Allah min maqatarahu daga abin da suka kaga abinda suka nema akan a zo musu da shi idan har wannan ayat ta zo la yu'minunna biha wallahi za su yi imani da ita kul sai Allah ta'ala ya ce ka gaya musu innamal ayatu indallahi irin waɗannan ayoyin da za su nema ai a wajen Allah suke yanzilu haka ma ya sha'u Allah yana saukar da ita ne kamar yadda ya so wa inna ma ana nadhir ni mai gargadi ne kawai ba annabi ne ke saukar da su ba duk wani daga cikin magabata ma annabawa manzanni da aka yi kalubale gare su Allah ya saukar da abin da aka nema ba su suka kawo ba shi yasa annabi isa alaihi salam shi da yake da mu'jizozi mafi yawa shi ma yana ambatawa da izinin Allah ne wa ubriqul akmaha wal abrasa bi idnillah wa uhyil mauta bi idnillah sai da izinin Allah wani ku Allah ta'ala ya ce wa tubriqul akmaha wal abrasa bi idni wa in tuhyil mauta bi idni da izinin Allah ne ba wai annabin ne yake kawo ba shi ma bai da iko sai abin da Allah ta'ala ya ce to don haka sai suke ambatawa wai a kawo musu sai Allah ya ce ka gaya musu innamal ayatu indallahi waɗannan ayoyin duka a wajen Allah suke yana saukar da su ne yadda su wa ma yushirukum me ya sakankantar da ku yudrikum bi imanihim idza ja'at mai ya sakankantar da ku cewa za su yi imani in ayoyin sun zo ai antum la tadruna zalik ku ba ku san haka ba balle ku dage a kawo ayoyin dan su imani ai sun buƙaci wata ya tsage ya sauka kuma watan ya tsage bai sauko musu a makka ba sai sauka kan wani dutse kuma aka tambaye mutanen karkarar cikin wannan dutsen suka tabbatar a wannan rana kaza lokaci kaza kawai sun ga abin mamaki suka ga wata bangarensa ya yanko a hankali yana ƙasa har sai da ya saukakar dutse kaga shine Allah ce ikatarabati sa'atu wa shaqqal qamar alkiyama dai da kuka musa ta yi kusa kuma watan da kuka neme ya tsage din ya tsage amma bai sa sun yi imani ba a dalilin wannan kuma jullun waɗanda suke neman aya ba sa imani da ita wama yushirkum annaha idza jaa Allah yu'minun me yasa kankantar da ku cewa idan irin wannan ayoyin sun zo ba za su yi imani ba lima sabaka fi ilmi Allah saboda abin da ya rigaya cikin ilimin Allah subhanahu wata'ala annaha bi ma'ana la Allah wa nuqallibu af'idatahum
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وكلمهم الموتى وهشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون
Allah ta'ala ya ce wani kallibu af'idatahum muna jujjuya zukatansu nuhawwiluha anil haqqi karkatar da ita daga gaskiya fala yafhamunahu yadda ba za su fahimce ta ba la'annahum taraku tariqal fahmi domin sun bar tafarki wanda yake na fahimta Allah ta'ala shi yake sha makance tsakanin zuciyar bawa da bawa Allah yana cewa wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharu ka sani Allah ta'ala shi yake sha makance tsakanin bawa da zuciyarsa in Allah ta'ala ya ga dama ya shiryar da bawa sai ya bar zuciyarsa da ita da shiriya sai shiriya ta shiga in Allah kuma ya ga dama sai ya kange tsakanin zuciyar bawa da shirya yadda ba zai iya ganin shiryar ya gamsu da ita ya amfani da ita ba Allah shi yake da irin wannan yi shi yasa inganta a cikin hadithi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna qulubal ibadi baina isbi'ain min asabi'ir rahmani ka qalbin wahidin yusarrifuha haythu sha'a wani gu yuqallibuha haythu sha'a zukatan bayi baki ɗaya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam suna tsakanin yatsu guda biyu na mai rahama ya yatsun mai rahama suke ba sani ba amma dole ne a tabbatar da su kamar yadda annabi ya tabbatar irin wannan ayatu sifat imam zuhur muhammad bin shahab yake cewa amaru haka ma ja'at bila takyifin wala ta'dilin ku gudanar da su yadda suka zo karkace yaya shine takyif yaya abun yake to ka fada cikin mushabbiha kenan wala ta'dilin kada ka zan cikin mu'attila waɗanda suka salufar ma Allah siffofinsa kamar jahamiya kamar mu'tazila su waɗannan sun tafi a kai nafi sifati kulliha yana daga cikin makalatul jahamiya ba dama ita gyauro ne da ya fito a cikin jahamiya ita mu'tazila to su duk siffofin Allah kodowa suke wai a ƙoƙarin kas su tabbatar ma Allah siffofi ne su shabbaha shi kuma sai suka kore to ai ubangiji ya fi ka sanin lafazin annabi ya fi ka balaga ya fi ka sanin larabci kuma sai ya faɗa da haka tabbatar da su shi yasa muhammad shahabin abin da ya faɗa an maru haka ma ja'at bila takayfin almajirin sa imamu malik ibn anas shi ma kwatankwacin haka ya faɗa da aka tambaye shi dangane da irin wannan ayatu sifat da aka ce ar-rahmanu alal arshi stawa aka ce sai da zufa ta karyo masa ya dinga zufa ya yi shiru ya sun koyar da kansa bai ce komai ba aka ɗau lokaci yana ta zufa saboda ya ji wata magana mai nauyi da bai saba taɓa jin irinta ba can sai ya ɗaga kai sai ce al'istiwa ma'lum wal kayf majhul wal imanu bihi wajibun sai ce wasu su'alu anhu bid'a sai ce wa ma araka illa rajulu su' sai ce ku fidda shi a majalisi mutumin banza ne aka ɗauke shi aka fitar da shi don ya zo kaga ya ce al'istiwa'u ma'alumun ai ma'alumun ma'ana fi lokacin larabiyya an san me ake nufi da istiwa'i to amma yaya na ubangiji yake kai kokarin shabbahawa ba za ka shabbaha ba a gudun wai kar ka shabbaha kuma ka kore ka yi ta'adili don haka duka waɗannan janibai ne guda biyu wanda ba a so mutum ya kai zuwa gare su to Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin wancan hadisi cewa wato dukkan zukatan bayi suna tsakanin yatsu guda biyu na mai rahama tamkar zuciya ɗaya suke kuma ubangiji yana juya su yadda ya ga dama in Allah ya so sai ya tabbatar da ita akan imani shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin wani hadisi na ummul wannan hadisi na ambata hadisin Abdullahi ibn Amr dan As ummul mu'minin take cewa mafi yawan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi addu'a da shi yakan ce ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya mai jujjuye zukata tabbatar da zuciyata akan addininka saboda yanzu ne mutum sai ya babbaude to shi yasa nan Allah ta'ala ce wa nuqallibu afidatahum muna juyar da zukatansu tabbar gaskiya ai nuhawwiluha halil haqqi fala yafhamunahu ba su iya fahimtar ta ga ta sun ganta amma ba za su gane ba la'annahum taraku darak alfahmi domin sun bar tafarki na fahimta ga ayoyi nan kasa Allah madaukaki ya faɗa cikin suratul saffi falamma azagu azaga Allahu qulubahum wallahu la yahdi alqawmal fasiqin ana magana dangane da yahudawa da suka baude sai Allah ta'ala ya baudar da su kasan komai Allah yana sanya masa sababi shine musabbib al-musabbibul asbab to amma komai Allah ta'ala ya sa masa sababi eh komai Allah yana sa mata sababi wani ya san gaskiyar ya zo ya fara bi sai kuma a cikin abin da aka bashi na ikhtiyari da mashi'a sai kuma ya zaɓi inda yake son bi shikenan sai ya tafi ai kowa Allah ya kimsa masa dadai da kuma ba dadai ba fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ya kimsa mata fajircin ta bauɗewa kuma ya kimsa mata tsayuwa akan tafarki kowace rai an kimsa mata wannan da haka in ta zo sai ta karkata zuwa ga takawa in kuma ta zaɓa sai ta karkata zuwa ga ina ga fajirci ita ce asali za ta zaɓa wa kanta sai kuma Allah ta'ala sai ya tura ta wannan jadibin shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce i'malu fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu ku da ku yi ta aikin kirki kowa an hore masa abinda Allah ya halicce shi domin sa in aljanna ne to in kana yin aikin kirki zaka ga Allah ya dawamar da kai wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah lama'al muhsinin to don haka su waɗannan bauɗewa suka yi falamma a zago da suka bauɗe a zagan lahu kulubum sai Allah ya bautar da zuciyar ta abinda suka zaɓa ke Allah ka tabbatar da zukatanmu a kan tafarkin kirki Allah ce ya musu haka ne ai fala ya musu runahu fala yu'minu ba su ganin gaskiya ko sun ganta ba za su yi imani ba ko sun haɗu da ita kama lam yu'minu bihi tamkar dai ba su taɓa yin imani dama da Allah ba ai bima bima unzila min al-ayati ba kaman ba su taɓa sanin ma abin da aka saukan na ayoyi ba da ka karanta aya da karka karanta aya su daddai awwala maratin tun farkon lamarin kenan wato abin da ake nufi kama lam yu'minu kama lam yu'minu bihi wa nuqallibu af'idatahum su waɗannan na yanzu an juyar da zukatansu daga gaskiya wa absarahum an juyar da gannansu daga gaskiya ba su ganin sa kama lam yu'minu bihi awwala marwatin kaman yadda ba su imani da shi ba farkon lokaci al'ummomin da suka shuɗe kenan ibn kathir ya ce ai kama lam yu'min kuffarul umami salifa kamar yadda kafiran al'ummomin da suka shuɗe ba su imani ba haka su ma na yanzu ba su imani ba su ma waɗancan an karanta musu ne ba su yadda ba haka na yanzu ma da aka karanta musu ba su yadda ba shi suka a wani ku Allah ta'ala yake cewa atawa saubihi nishin wasiya kam suke ma juna da kafirci kalmomin kafircin sai ga tana tanana ta kanta Allah ce wa nazaruhum sai muka bar su fi duguyanihim a cikin batan su ya'mahun suna ta kai kawo suna dimuwa hal ayyata raddaduna suna ta kai kawo Allah ce walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata an karanta ko inda a ce za mu saukar musu mala'iku ne da za mu saukar musu mala'iku wa kallama humul mauta a ta da matattu su tashi suna musu magana kama katarahu kamar yadda suka bida suka kaga suka ce a kawo musu sai mala'iku duk su sauko sai su yi ta musu magana abin nan da aka saukar fa gaskiya ne wa kallamahum al-mauta matattu da suka san sun mutu tun da dadewa da wanda suka ji labarin mutuwa su din su fito su ce abin da fa yazo muku da shi din nan gaskiya ne wa hasharna alaihim kulla shay'in qubula kuma mu tara musu kowane abu gungu gungu bi dammatain qubula jam'u kabir ai faujan fauja ai muayanatan wato su ganshi da idanu fa shahidu bi sidqika su waɗanda za su zo din da mala'iku da matattu da duk abin da suka kaga da zai zo ya shaida cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ya zo da ita Allah ce ma kanu li yu'minu ba za su imani ba ba su imani ba lima sabata fi ilmi Allah saboda abin da ya rigaya cikin ilmin Allah Allah ya kaddara su ya halicce su cewa ba za su imani ba kuma hakan ta faffaru annabi isa alaihi salam ai ya tada mutane ko matattu suka tashi akwai ma wanda ya rayu ya tada mutum uku guda biyu sai suka mutu nan take an ce ya tada dan gidan annabi adam alaihi salam ana ce shi samu samu shi da ya tashi bai daɗe ba nan take ba tsawon lokaci ya mutu ya sake ta da wani shi ma ya mutu sannan ya ta da ɗan wata mata tsohuwa da take zuwan ɗanta yana ta ƙoƙarin yana kulawa da ita ya mutu ya ta da shi kuma an ce shi wannan ya rayu haka malaman tafsirin suka ambata ya rayu har ma ya aure aka haifa masa ya ɗa amma bai sa sun yi imani da annabi isa ba a gabaninsa annabi musa ya ɗaibi mutane waktara musa min kaumihi saba'ina rajulan da mai katina ya zaɓi mutum saba'in daga cikin mutanensa masu hankali daga cikin ƙaba'il suka je miƙaci kuma suka ji maganar Allah Allah ya ji yadda su maganarsa yayin da yake magana da annabi Musa su ma suka ji amma ba su yadda ba bai sa sun yi imani ba mutanen annabi salihu sun ce in kana so mai imani da kai a kawo mana taguwa mai kamu kaza mai tsayi kaza fadanta kaza nonanta kaza kuma a cikin dutsen can za ta fito kuma tana fitowa ta haihu wasu tsammata abin ba zai yi ba kuma hakan ta faru amma sun yi imani ba su yi ba shi ne Allah ta'ala yana son wannan al'umma inda a ce al'umman an kawo musu irin abin da suka nema da kaga yanzu musuluncin bai zo mana ba dan da an halakar da su tun da ko zance kuma ya kare kenan to wannan addini ne wanda yake mai gudana har zuwa ranar alkiyama haka Allah ya tsara shi yasa duk tayin da aka yi wa annabi a halakar da mutanensu annabi bai karba ba duk da farkon lamari kalubalen da suka dinga yi Allah bai amsa musu a kalubalen ba sai aka bar su in banda kamar da ya sauka sai aka bar su kuma an bayyana musu wasu mu'jizozi ba irin wanda suka nema ba saboda su yi imani kuma sai aka samu jillunsu sun yi imani kuma gashi musulunci har ya zo mana alhamdulillah to Allah ta'ala ya ce ma kanu li yu'minu ko an kawo musu ba za su kasance sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah madaukaki ya ce innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun wa la ja'atuhum kullu ayatin waɗanda dama azabar Allah ta tabbata akan su ai ba za su imani ba duk ayar da zaka haka abin fir'auna hadhihi al-umma ya ambata yace walau ja'ana bi kulli aya haka Abu Jahl ya faɗa ba za mu imani da shi ba ko ya zo mana da kowace irin aya wasu ne suka faɗa shi bai faɗa ba yace duk ayar da ya zo ba za mu imani da shi ba to kaga wanda Allah ya tabbatar da azaba akan su ai ba za su yi imani ba ko ka zo musu da kowace irin aya hatta ya rawar azabal alim sai sun ga dai azaba mai raɗaɗin nan da Allah ya musu alkawari to nan Allah ta'ala sai ya toge ya ce illa an yasha Allah sai fa in Allah ya so ai illa an yasha Allah imanuhum sai in Allah ya ga dama su imani fa yu'minu to sai su imani da haka shirya ta Allah ne a ci gaba da neman ta a wajen Allah wannan duka fa yana ƙara bayayyawa na mana sirrin da ke cikin ihdinas siratal mustaqim ne duk wannan bayanin kaji an ce ba za su yi imani ko wani kallibu a fi data da abin da ya kama da haka duka ana nuna mana sirran da ke cikin ihdinas siratal mustaqim shiriya ta Allah ce ka dawwama wajen roƙon Allah shiriyar nan kar ka bugi kirjin cewa wai kai yanzu musulmi ne kana ayyukan da Allah ke so kar wannan ya ruɗe ka har ka ga kai wani abu ne ai baka ga ƙarshen ka ba tukun wal'aƙibatu littakwa wal'aƙibatu lilmuttaƙin sai ƙarshe ya zo a kan haka to shi yasa ci gaba da roƙon Allah shi yasa ya kimsa mana kullum idan muna sallah mu karanta ta ko liman yana sallah ka karanta ta khilafar da malamai suka yi shine a yayin da yake karatu jaharar nan asar ya inganta kamar yadda nasir da hadithi kai ya inganta kamar yadda nasir idin albani ya inganta shi cewa idan liman yana yin karatu a bayyane to fa qira'atul imami lahu qira'a anan ne sai kai shiru amma ko da yana yi a bayyane kai kana baya misali yanzu kaman anan masallacin ana cikin yi ana ji a waje ko shikenan sai aka dauke wuta baka jin karatun liman a sallar isha wani ne ke daga sauti to kai sai kai taka fatiha ya halatta kai kai taka fatiha dan baka jin sautinsa ko kuma a ce jama'a sun yi yawa sautin baya kaiwa inda kake kawai a tsaye kake a'a kai sai karanta fatiya to kaga a kimsa mana mai ta roƙon Allah shirya ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin to Allah ta'ala ya ce illa an yasha Allah sai fa in Allah ya ga dama walakin aktharuhum yajhalun amma fa mafi yawan su sun jahilci haka ba sa fahimtar shirya ta Allah ne ba sa fahimtar Allah ne bai nufe su da shari'a ba shi yasa ba su ga gaskiyar abin da annabi ya zo da shi ba na'am
وكذلك جعلنا لكل نبي أدوا شياطين الإنس والجن يوهي بعضهم إلى بعض زخرف زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتسقى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليردوه وليقترفوا ما هم مقترفون
Allah ta'ala ce wa kazalika ai kaman haka nan ne yadda Allah yake kaddara abubuwa ya bada shiriya ga wanda ya so ya datar da wanda ya so wani kuma wanda Allah ya ga dama ya bautar da shi to kamar haka nan ne ja'alna li kulli nabiyyin aduwa muka sanya ma kowane annabi makiya wato kowane annabi Allah ta'ala ya sanya masa makiya kama ja'alna ha'ulai a ada'aka kamar yadda muka sanya waɗannan a matsayin abokan gabanka لكل نبي عدوا أبو ذر رويت حديثي daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ince muslim ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi na cewa ma minkum ahadun illa waqad wukila bihi qarinuhu ba ɗaya daga cikin ku face sai da aka hada shi da qarini aljani kenan shaidan an hada masa karini shaidan kuma an hada masa karini kuma an hada masa shi tare da mala'ika eh illa wa qad wukila bihi qarinuhu min al-jinn wa qarinuhu min al-mala'ika wanda ke gwama da shi karin shi ne wanda baya rabuwa da kai akwai a cikin aljanu kuma akwai a cikin mala'ika sai suka ce wa iyyaka ya rasulullah har kai ma ya manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iyaya illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama ko fa aslamu yakan zo mimun din da fatha ko da dhamma sai dai ne Allah ta'ala ya taimake ni akan nawa fa aslama ya musulunta ko kuma fa aslamu ne kuma na kubuta daga shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fala ya amuruni illa bil khair baya mu umarni sai da albin da yake na alheri kama abinda bahaushe yake cewa zuciya bi ko wata zuciya tana ce mun ne kaza wata zuciya tana cewa kada kai to irin wannan din ne shedan naka ne yake cewa kai mara kyan mala'ikan ka kuma yana maka shaidi ka tana ba'u azabar Allah sadan kowa yana tare da nasa shaidan shi yasa nan manzon Allah subhanahu wataala yace wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatina kamar yadda aka sanya ma annabi sallallahu alaihi wasallam abokan gaba waɗanda suka zo suna nuna masa ƙiyayya da adawa ga saƙonsa haka nan kowane annabi ma aka sanya masa abokan gaba a cikin aljanu aka sanya masa abokan gaba a cikin mutane shayatinal insi wal jinni shaytanu waɗanda suke na mutane shaytanu waɗanda suke na aljanu ka san akwai shaytanu a mutane akwai shaytanu a aljanu yawanci ismi na shayatin in an fada ana jingina shi ne zuwa ga aljanu mafi yawanci to amma kuma nusus ɗin sun nuna mana cewa a cikin mutanen mu akwai shayatin ka kamar na wajen da aka ambata shayatin al-insi wal jinn shi saka a cikin kula usu rabbin nas kaga sai aka ce minal jinnati wan nas ko eh eh min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas sai aka ce minal jinnati wan nas imam an-nasa'i ya kawo hadisi daga Abu Dharr al-Ghifari Allah ya kara masa yarda yace dakhaltu al-masjida wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fihi fajituhu fajalastu ilayhi na shiga masallaci sai na tadda manzon Allah sallallahu alaihi yana masallacin sai in je masa in zauna wajensa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce masa ya abadhar ta'awwaz min sharri shayatinil insi ka nemi tsarin ubangiji daga sharrin shaidanun mutane don haka abadhar sai ya ce ya manzon Allah yanzu a cikin mutane ma akwai shaidanu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa na'am akwai shaidanu kaga a cikin mutane akwai shaidanu duk wanda zai ja mutum zuwa ga abin da Allah baya so har ma ya ingiza mutum ya aikata abin da Allah baya so ya nuna masa wannan ba komai bane ko ya talalabe shi a hankali ya lalata masa addininsa da tarbiyyarsa shaidani ne duk wanda ba zai taimake ka wajen bin Allah ba zai ingiza mutum wajen sabawa Allah shaidani ne ya kai wani kumboka wani a kai shi zuwa ga wasu ta jarima da duk irin waɗannan ababe ya zama shaidani ko mutum ya ce mu je mu sallah ce haba ka bari mu kammala wannan ai akwai dan sauran lokaci in mun kammala sai mu abin da in mun je muka karɓo wane ne sai ko mu dawo sai mu zo mu sallah shedan ne ya hana shi zuwa jami'i ya nuna masa akwai sauran lokaci sannan a hankali yana hana shi jami'i yana wata ma sallah sai ya hana shi shedani ne da haka kullum mutum ya zamanto yana tare da mutanen kirki ka ji binci mutanen kirki falyanzur ahadukum man yukhalil hadith yace ɗayan ku ya duhuwa zai abota da shi falyanzur ahadukum man yukhalil ka dubuwa zaki abota da shi anil mar'i la tas'al fasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi idha kunta fi qaumin fasahib khiyarahum fala tashabil arda fatarda ma arwati karka tambayi labarin mutum duba abokansa wanda yake mu'amala da su abokansa da yake mu'amala da su shine zai nuna maka dabi'arsa in na kirki ne insha Allah ya fi karkata zuwa kirki ko shi ma na kirki ne in na banza ne ya fi karkata zuwa ga aikin banza ba ko yanzu in ya zo gada ya abokansa yake nema mutumin kirki masallaci za a gani sai saba da mutanen masallaci in kuma dan kasuwa ne ya san wanda zai je da mako ba na ce in kasuwa mutanen banza ba ne in kuɗi ya sa a gaba nema to ya san inda zai je shi in mai ɗan laliga ne in ya zo shi ya san yan laliga da zai samu ya san yan club side ɗinsa ko kowa za ka ga kawai abin kawai abin nan automatically kawai ya je shi ya haɗu da waɗanda ko bako ne a gari in ya zo wallahi ba za a daɗe ba sai ga ya samu mutanensa waɗanda shi ne ɗabi'a sai kuma ga ya zauna tare da su ha? Allah shi da ku. To, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Shayatin al'insi wal jinni yuhi ba'abuhum ila ba'abin, sashensu yana yin wahayi zuwa ga sashi. yuhi ayyu waswisu wato yana yin waswasi suna jefa maganganu ga sashi zufurfal ƙauli ƙawatacciyar magana wahahu min albatili wanda aka lullube ta kuma da barna gururan saboda rudi aliya guruhum domin ya rudar da su shaitan shi yake yin wa'ayi zuwa ga mutanensa a cikin wato a cikin mutane shaitanu sai su yi wa'ayi zuwa ga mutanensu a cikin mutane sai su dora su akan wata turba yanzu duk lalacewar da ake a duniyar nan shaitanu ne suke kimsawa mutane wannan saboda asali Allah ya kaddara bata yana zuwa ne ta layin shaitan iblis shi kuma yana da rundunarsa yana da runduna ya watsa su a cikin duniya waɗanda suke aiki irin nasa kuma Allah ya bashi tsawon rayuwa har zuwa kusan kurkur abin nan sai sai inda ki abin nan da za a yi busa tukunna Allah zai amshe ransa shi da so yake kar ya mutu gaba daya domin ya ce an zirni ila yaumi yub'athun Allah ka mu jinkirta mini rayuwata har zuwa ran da za a tada su wato har zuwa ranar alkiyama kaga shi ya tsallake wannan bastayin da za a yi sai Allah ya ce masa a'a za a dai jinkirta maka ila yaumil waqtil ma'lum zuwa ga wunin wani lokaci sananne lokacin da kowane rai zai mutu shi ma zai mutu sai ya ɗanɗane ta mutuwa to kaga shi yake wahayi zuwa ga mutane duk wani abu shi yake kimsawa a ja jama'a wajen bautar gumaka bokanci tamadu bokaye wakilan shaidanu aljanu ne aljanun ne suke kawo musu wannan abubuwan bokanci kuma su sa su bauta musu su kuma su musu abin da suke so gwargwadon abin da yake karkashin ikonsu haka lamarin yake kuma ba za su bar mutum shi kadai ba sai su sa ya scouting ya nemo wasu boka za a sanya shi ya ɗebo jama'a wani ma haka kawai idan aka je wajensa boka ne sai ce abun fa ba zai ciwo ba sai an je an yi luwaɗi to wasu na faɗa kuma abun ba shi da alaƙa kawai ana so mutum ne ya yi wannan ɗin kaga in bai ga girman luwaɗi bai je ya yi kuma ya saba da yin wannan to aljanun sai kuma sake cewa tofa in bukata ta sake zuwa ce tofa abin an wuce na eh yanzu kaza ake nema to kaga abu sai so mu hauhawa sai so mu hauhawa har ake munzalin da wani sunan musulunci ne da shi kwata kwata zuciyarsa ta bushe babu imani babu musulunci kawai yana zaune ne idanunsa a bushe kai ne kake maganan Allah da Annabi shi ba abin da ya dame shi duniya kawai ita yake botawa kuma kome zai yi kuma ya je shi a kai shi wajen gumaka a kai shi wajen wajen tsafin dodo a kai shi india a kai shi ina ne a paris ko ina zai je shi ya je shi wajen asalin freemasons din ma wanda za a yi integrating dinsa sun sami kuma fa shi din ba shi kadai ba dama shi ma zai jawo wasu daga lokacin da ya fara in kudi yake so ko mulki an bai shi ma ya jawo wasu sun shiga luwadi ta haka ya jawo wasu ma sun so bokanci ta haka ya ɗebo su ma kai su wajen haka ba dama abin yake intishar yuhi ba'dhum ila ba'd suna wahayin sashen su suna wahayi zuwa ga sashe zukhrufal qawli ƙawataccen zance da za su gyara shi yadda za a yadda gururan dan su rudi jama'a Allah ka mana tsari da su walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu kuma inda ubangijinka ya ga dama duk abin da za su yi na batan ba za su iya aikatawa ba ko wahayin da za su yi nan ba zai yiwu ba al ihadil mazkur wahayin da aka ambatan nan shaytanun umarnin da iblis zai yi ma shaytanu shaytanu su tafi zuwa ga jama'a da duk ba zai ba in Allah bai ga dama ba ya faɗa karkashin mashi'a ce ta ubangiji haka ya kaddara fadarhum don haka Allah ce ka rabu da su da ilkufara kamar kafirai akan batan nasu wa ma yaftarun da abin da suke kagawa min alkufr wa ghairihi na kafirci da abin da ya kama da shi mimma zayyana lahum abin da shaytan din ya kawata musu dama shi shaytan din yana nan da rundunarsa Allah ce wali tasga ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah kuma ka rabu da su ba don kome Allah ya kaddara haka yake faruwa ba ba don kome ne suke yin wahayi na ƙawataccen zance don su rudi jama'a ba sai don zukatan waɗanda ba sa imani da Allah su karkata zuwa gare shi walitasga ilayhi af'idatul ladina la yu'minuna bil akhirah zukatan waɗanda ba sa imani da lahira su karkata zuwa ga wannan ƙawataccen zancen a zukhruf ɗin wale yarbahu kuma domin su yadda da abin da aka faɗa wale ya kuma domin su aikata mahum muqtarifun abin da za su iya aikatawa abin da za su tattara makansu kenan iktisab abin da za su tattara makansu na zunubi min adh-dhunubi fayu'aqabu alayhi sai a musu hukuba akai ma'ana kaman Allah ta'ala ya musu talala ne kamar gadan zare aka musu Allah ya kaddara haka za ta wakkana waɗanda suka zaɓa ma kansu karkata zuwa ga shauraran abin da shaidanu suke faɗa su ci gaba da yi suna yi suna yi suna yi zukatan suna karkata zuwa ga wannan suna ƙara ma kansu loto na zunubi har kuma su sadu da ubangiji a cikin wannan yanayi wato kaga nan wajen kaman abin da Allah yake faɗa kenan faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina nara wanda ya ga dama ya yadda da abin da annabi ya zo da shi ya bi wanda ya ga dama ya kafarci Allah ce shi da ya yi tattalin wuta ga wanda suka bauɗe Allah ka safarta da rabuwa cikin an nuna mun lokaci yayi mun zo kan gaba sai mu tsaya nan abinda muka faɗa daidai ubangiji Allah ya tara mu cikin lada wanda muke kuskure Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك akwai yankuwa wanda suke neman addu'a akwai wanda ba su da lafiya ana roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya wanda suke asibiti da wanda suke gida da waɗanda ma suke tafe da ita akwai ɗan'uwa wanda ya nemi addu'a wajen jama'a zai fita nema muna roƙon Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin fitarsa Allah ya buɗa masa ƙofofin samu dukkan abin da yake na halal ya sadar da shi gare shi wanda yake na haramun kuma Allah ya tsare mu ma ubangiji Allah ta'ala ya buɗa mana dukkan ƙofofin na alkhair wannan wata mai albarka da ke tafe muna roƙon Allah ta'ala ya mana dacewa da riskar wata na Ramadan kuma Allah ta'ala ka samu azumce shi kamar yadda kake bukata ka sanya watan idan ya zo ya zama to sanadi na samun yantuwar mu daga wuta Allah ka shirar da mu hanya madaidaiciya Allah ka shirar da zuriyar mu dukkan abin da yake na matsala da damuwa a wannan duniya da rayuwar barzahu da rayuwar kiyama ubangiji Allah ka kare mu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين